أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا 24 ووتن جماد الآخرة هجراء النبي صلى الله عليه وسلم دبلا دا دليهدو دا أربعين دا بقي wanda ya dace da sha hudu a watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar karatunmu na goma a cikin wannan littafi mai albarka rahikul maktum littafin da yake bayanin tarihin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam balaguro na hudu wanda annabi ibrahim ya kan shi za mu tashi yin kuwa mala yake sun maja'a ibrahimu alaihi salam sannan annabi Ibrahim amincin Allah ya kare tabbata a gare shi ya sake dawowa ba da zalika bayan haka bayan annabi Ismail ya saki waccan matar ya auro kuma ya zo ta yi yabo ga annabi Ismail mijinta annabi Ibrahim ya tsaye kuma sai ya sake dawowa falakiya Ismaila wannan karo sai ya gamu da annabi Ismail zuwa bi daidai bai same shi ba wa huwa yabri alhali kuma shi annabi Ismail a lokacin yana heke nablallahu abin nan din shi kibe shi bakan shi yana heke abin nan iccen iccen kibe wanda yana heke shi da kyau haka saboda ya tsini shine yabri yadda ake heke alkalami yake ce ma albari heka alkalami bara kalaman ya heke alkalami laraba na cewa a'til qalama bariha ka ba wanda yake alkalami alkalamin shi wanda yake alkalami nayi ne ba na kowa bane to ya same shi yana heke kibiya mana yadda ake hika alkalami da reza ka sani ai ko ko da aska ai alkalami yayi tsiri ko sai a yanke shi yadda ake so in tsaya ake so a bar shi in gitta ake so a yanke shi to shi ake ce ma albari tahta dauhatin a ƙarƙashin wata itaciya kariban min zamzama kusan zamzam kamar wancan inda suka zauna kenan da shida mahaifiyar shi ko falamma ra'ahu lokacin da ya gane shi qama ilayhi sai ya tashi zuwa gare shi fasana sai ya aikata kama yasna'u alwalidu bil waladi kamar yanda mahaifi yake aikatawa ga da walwalidu kuma kama walwaladu bil walidi kuma kamar yanda da yake aikatawa ga mahaifin shi kowa da irin al'adar shi mu al'adar mun ka game da mahaifinka to sai dai a dan tsaya daga abin nan in ta zara haka ai gaisuwa in mai durkusa ne ya durkusa an kuma mai gaisa ne daga tsaye gaida daga tsaye ko al'adar mu baka hwata ko ya da da uba manya dukkan sun girma a gama a rungume juna ga al'adam sai dan dan yaron ka ne karami sai gani sai kai maza ka dauke shi amma su laraba da turawa gamuwa ake a game a ita rungume juna musamman an dade ba gama ba laraba an kana zuwa hilin jirgin su sai kai dibin mutuwa ce yake lokacin ni ban fahimta ba na zato dan aka dawo labarin mutuwa ce ake zo masa ne haka mutum ya rike mutum yana ta kuka kuma kuka sosai bai kuka na hawaye bai na ta rusa kuka yana kara wai kuka ne na murna ya dade bai ganshi ba ni na za irin wannan kawai don muka je hirin jirgi sai diban kaman ya wanda ya zo daga wata ƙasa ya zo mai da labarin wani dan uwa can ya mutu yasa yake ta kuka wa ashe kukan dadi ne ga mu al'ada mu babu wannan ko da ka ka ji dadi ka ɗan yi ɗan hawaye haka saboda an daɗe ba gamu ba amma ba maganan kuka ko kara ko kuma a rungumi juna annabi ibrahim ya yi irin yadda ɗa yake ma mahaifi shi ma annabi ismail yadda uba yake maɗan shi wa kana liqa'uhu ma haduwarsu ya zamanto ba da fatratin bayan wani lokaci ne tsawila lokaci mai tsawo sun daɗe ba su gaba minan zaman na zamani an dade ba da ba domin don ya zo ba ya iske shi sai dai ya bar sakorin iyalin shi ya taye shi kallama kaɗan ne ma yasbiru fiha al-abul kabiru al-awwahul atuf yana da wahala kaɗan sosai ma za ka ganin uba babba wanda ya girma al'awwa wanda yake inna ibrahim al'awwahun halim lalle annabi ibrahim mai yawan kuka ne don Allah subhanahu wa ta'ala mai yawan komawa ne zuwa ga Allah mai yawan nishi ne nishi kuma alama ce ta kana kuka mutum na kuka yana nishi to shine al'awwa mai yawan nishi saboda jin tsoron Allah saboda tunani game da ikon Allah da girman Allah al'atuf mai tsananin tausayi to yana da wahala ce an dade ba haɗu ba ka same shi an waladi ya yi haƙuri game da ɗan shi ba tare da ya nuna lalle ya dade bai gan shi ɗin ba to irin wannan zafin an haɗu ɗin nan an dade ba a gamu ba to annabi ibrahim sai ya nuna lalle ya dade bai ganshi ba kuma yana so ya gane shi walwalad haka ma yana da wahala a ce da albaru wanda yake mai da'a mai yawan kyautatawa mai ladabi da biyayya as-salih na kwarai ar-rashid shiyayye a ce shi ma yayi hakuri ana abihi daga baban shi a da da uba ne wanda uba ya kyautata ma dan shi shi ma da yana kyautata ma uba wajibi ne uba ya kyautata ma ɗan shi da ba shi tarbiyya ta kwarai da dora shi bisa hanya ta kwarai shi ma da wajibi ne a yi haka wajibi ne shi ma ya saka ma ya kamanta sakayya ga mahaifin shi gwargwado ya aikata wannan ba wani abu ne nan kaga dama ba ba wata sunna ba ce wajibi ne farilla ne da sallah take farilla kanka haka kyautata ma mahaifanka yake kuma koda kun sha bamban wurin fahimta addini aqida ku ta ta ta sha bamban musulmi ne dan wanka kawai bambancin fahimta ne wa mutane ma kafirai uwayensu kafirai mushrik ba masu da addini amma Allah ta'ala ya ce ayi girma masu masahibu ma fi dunya ma'rufa kai zama da su zama kyakkyawa a cikin duniya ana da rayuwar duniya da abin da suke bukata na a matsayinka na ɗansu ka yi masu inda ka yi ƙarhin shi inda kana iyawa. Allah ya samu dace. Wafi yadil marra a cikin wannan lokacin bana Ka'aba su biyu suka gina Ka'aba. Allah ta'ala ya ce wa idh yarfu Ibrahimu alqawaid min albayt wa Isma'ilu lokacin da Annabi Ibrahim da shi da dan shi Annabi Isma'il suke ɗauka ko gini daga harsashi suna cewa rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim tub alaina innaka antat tawwabur rahim a wannan lokacin ne ne suka gina Ka'aba wa rafa'a kuma suka dago qawaidaha shika-shikanta mana da can kasa take kawai su suka dago ginin aka gane shi mana ba su gina ta yadda kake gani yanzu ba to da da ta an ce rere ne wurin mai to su sai suka suka yi rami irin da da ake gini suka hiddo ginin ga yanayin suka ginin nan ana gani kenan kawai ne suka hiddo shika-shikan sai suka bar ta haka wa'adana ibrahimu annabi ibrahim ya yi shela ya yi sanarwa ya yi gangami nasa a cikin mutane bil hajji game da aikin hajji kama amarahullah kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya bashi umarni wa azzin fin nasi bil hajji yatuka rijala wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amiq kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ce kai shela a cikin mutane da su je aikin hajji to annabi Ibrahim sai yayi aiko sai mutane suka ta karbawa kai ta zuwa daya biyu daya biyu uku hudu ha sai yanzu gashi nan sai mutum miliyan biyu su hadu wurin duk kiran annabi Ibrahim mutum miliyan biyu dubu so dubu biyu dubu san ko mutum dubu ke zuwa ayi alhamdulillah so dubu so dubu kuma so wata dubun kuma hada wani lokaci ma hada kari wani lokaci daga miliyan biyu da wani abu sun shi ko umara ta aikin ta azumi ko kuma aikin hajji tun mutane na yi tun annabi bayan da shi da ɗanshi suke yi aka samu wani ya amsa wani ya amsa ya amsa haka abu yake ta ya damu kowane al'amari yana fara ɗan jariri da ƙari tsoho to gashi nan ya ƙari tsoho har ma ana hana wasu mutane zuwa amma a ce an yi yakanta mutanen da za su zuwa ba haka ake barin abin ba kowace ƙasa sai a ce ga mutanen da aka bata wasu su kasa kaiwa wasu kuma su cika kuma su ji dala ƙara musu a ce a'a ƙasashe masu wadata musulmi in aka ba su wucewa suke cikawa suke duka har su ce suna neman ƙari ƙasashe irin namu kuma talakawa domin da sai an zaƙi ce mamu ya aka yi ba ku kai adadin da aka ce ku kawo ba kowa na su amma ba kuɗi saboda kowa musulmi ne su kuma yanzu can ƙasashen musulminsu 'yan kaɗan ne amma kuma gudun saboda mu kan mu je gaba ɗaya duk waɗanda aka ba su je gaba ɗaya su sai a ba su 'yan kaɗan sai su nemi da Allah a ƙaro saboda kowa yana so yi kuma kowa yana iya biya su kowa yana da mu kuma nan kowa na so yaje amma ba kowa ke da su da ya kaga a ce wani ya biya mu mutane kowa shi ya biya mu kanshi kowa yana da hali mu kuma nan kaga targazan mutane guda ɗari ta bakaken wata to za ka ga cikin sako wajen mutum talatin ko arba'in duk sadaka ce fi sabilillahi وقد رزق الله إسماعيل للي الله تعالى يا أذرت النبي إسماعيل من ابنة مضاف دقت يوانا متنا مضاف ابن عمرو اثني عشر ولدا ذكرا يا يا مزا قوم شابيو طيب هم النبي إسماعيل وهم نابت سوني نابت أو نبايوت ko dai a ce mai nabit ko kuma nabayut sunan shi ne wasu na cewa nabitu wasu kuma na cewa nabayut wa qaidar da kuma qaidar wa adba'il da kuma adba'il wa mibsham da kuma mibsham wa mishma' da mishma' wa duma' وميشا وحدد duk sunayen ne wa taima wa yatur wa nafis wa qaidaman duk sunayen su ne sunaye ne waɗanda wasu ga sunan sun yi kama da sunayen bani isra'ila wasu kuma suna kama da ni laraba kamar nabita ai kaga sunan mutanen da ke zaune ne nan jikin ka'aba waɗannan su ne ɗaya annabi ismaila da ya samu tare da wannan matar tashi ta biyu wadda ake ce ma ibnatu mazab wata sha'abat sun wawwatsu min ha'ula'i daga waɗannan ibna ta shara ƙabila ƙabila goma sha biyu suka hito daga cikinsu daga waɗannan mana kowane ƙabila ce mai zaman ganshi kowane ɗa sakanat kulluwa fi makka dukkansu sun zanna garin makka muddatan minan zaman wani lokaci na zamani wa kanat jullu aishihim ya kasance mafi yawan rayuwarsu idzaka a wannan lokacin attijara shine kasuwanci dukkan suna kasuwanci ne min biladil yaman daga garuruwan yaman ila biladil sham zuwa garuruwan sham wa misr da kuma kasan masar haka su dauki kaya daga yaman su kai sham daga can su dauko kuma su kawo nan yaman ko su kawo nan garin makka ko su wuce daga sham su wuce misra su kai kaya kuma su dauko daga can wanda ba su da su ta mutanen da sun sha wahala cikin ƙungulmin daji ƙasa ƙasa ake tahiyawa wani baya da raƙumin da zai hawa wani baya da dokin da zai dora makaya ƙasa zai ta ya kayan na bisa kan shi ko kuma suna baya ya- ya goyo su haka zai tafiya in an gaji a kwanta a huta in dare ya yi safiya ta a ci gaba da tafiya sai an je kuma wurin dawowa ma haka nan Allah ya kawo ma mutane sauƙi yanzu suka ci tafiya kiluluwa dubbai yanzu ko mutanen ƙauye eh, ba bai zuwa ƙasa ko mutanen ƙauye yanzu irin tahiyar nan ta ƙasa su zo mara dai an bari da wahala ne ka gani kekuna sun yi sauƙi can baya shakkuna sun yi sauƙi mota ma ga ta nan yanzu duk ƙauyen ka- in ka- in ka ɗan hito baki hanya sai ka gamu da wata mota wadda za ta ɗauko ka inda kana da yan kuɗin ka ko to ga motuna nan su ma duk sun bar da shakuna ƙauyuka moto ya yi banza ya yi sauƙi ƙwarai da kana aikar haɗa ƙauye gaba ɗaya ba moto ko guda cikin shi amma ka suke jakuna kowa ya faka abin shi ko gida amma yanzu jiki da ya bace saboda abubuwan hawa sun yi sauki da jikakka talatin sai ka samu mutu kuma ya kai ka garin ku zan mai doka in ya kawo ka mai doka zuwa na uku kuma sai an ganka garaji wai mutum jika talatin haike makasa kamar salula ce taktil ka sai ta jika bi ko jika uku ka sa yi kasa abinda ka sai makanka yi sun man tasharat adil ƙaba'il sa'annan waɗannan ƙabilun da suka wawatsu su ma fi arjahil jazira a cikin sassanin jaziratul arabiya bal malam ce bari wannan magana ma sun watsu wa ila kharijiya zuwa wajen jaziratul arabiya kamar su sham din kamar duk inda ba jazira ba jazira ya dama mun faɗi iyakar ta ko ita ce yankin saudiya shine jazira haka ne ko to sun sun watsu ya zuwa wasu garuruwa da wasu kasashe waɗanda suke yanzu thumma udrijat ahwaluhum sannan aka shigar da halayensu fi ghayahimi zaman a cikin bacewar zamani ma'ana sannu sannu sannu sannu waɗannan kabilun duk sun bace shine ma'anan wannan thumma udrijat ahwaluhum sannan aka nade halayensu ma'ana labarin sai zamanto ya wuce kuma babu labarin su fi ghayahimi zamani a cikin bacewar zamani ana sun bata ba labarin su illa auladu sai dai aulad ƴaƴan nabiki wa qaidar su waɗannan su bi kadai suka rage saurari sun bace ma'ana sun shirya cikin wasu kabilu kasan kana so ka bace to kuma abu ne mai kyau a zanki auren juna ai dai asalin mu guda ne to in kabila ana so ta bace sai a yi ta aure sai ta auren wanda ba su ba kuma su ma zan kyaura ma wanda ba su ba su dandana sai a bacci inda suke shi kenan sai su koma irin waɗannan mutanen me yasa hausawa ba su bacewa kasashen laraba da tura saboda ba a ba su auren tura da laraba yasa don kaji dama suna raɗi ba su rayuwa tare da su suna gefe ba su bacewa in ka sai ka iske su ga sunan komi al'adunsu ga sunan kamar kana in ka shiga wasu unguwanni na makka sai ga kamar mara da kake ka ga wata na kosai wata kuma tana ta dama hura wata kuma tana yin tsala can ga dan wake ana yi can ga wani can yana kilishi wani can yana tsire da abubuwa namu dai ka ga wani baduku ga sai yana gyaran takalmi abubuwa irin namu na gargajiya ka ga irin dan koli ga yanan shi ma ya baza kayan shi irin na koli kamar dai nan garin kake kuma da inda kariba su ne za ka gani kuma ba jin komi sai mi sai hausa ana ta hausa ba su bacewa saboda su ba su auren laraba kuma laraba masu aurensu haka ko kasashen turawan gaji haka muke rayuwa daban-daban muke rayuwa ko yawwa sai yin aiki ya gama mu kawai to sai waɗannan ɗiya guda biyu su kare suka rage malam ya ce wa qad izdaharat hadaratul anbat wato wayewa da ci gaba shi yake jin hadara na al'ambab al'ambab su ne manoma abna'u nabit ɗiyan nabit wato ci gabansu ya haɓaka shi ne isdaharat ci gaban ya haɓaka ya girma ya ƙaru ma'ana ci gaban ya kai ci gaba ƙaro su ta kai inda ta ƙaru fi shimalin hijaz a cikin arewacin hijaz ana wajen su sham kenan ko wa kawwanu daulatan qawiyatan suka girka suka kafa wata ƙasa wadda take mai ƙarfi asimatuha albatra capital din wannan daula wannan ƙasa ta su ita ce cima albatra almadinatu al-athariya gari mai tarihi alqadima tsohon gari alma'rufa garin da aka sani fi janubil urdun a cikin kudancin jordan jordani ana anan suka zanna su domin jordani tana arewacin alhijaz abin nan aljazira ko alhijaz tana dai arewacin madina domin da ita da shamu dama wuri guda suke kamar da kasan najeriya ne da nijar aka suke wuri guda ake akwai iyaka tsakaninsu muna ganewa mana a can suka je suka yi sansaninsu suka kafa ƙasa hada kafital ke ga ƙasar tasu su ɗayan wannan nabit ɗin mana sun yawa sun yawan da sun yi ta aiwa sun taru taro mai yawa suka samu sarakuna cikinsu da fadawa da wazirai da komi suka kafa ƙasa kuma ƙasa mai ƙarfi kuma ƙasa ce sananniya wa qaddana li hadhihi ad-dawlati an-nabatiyya lalle sun ba da haɗin kai shi ne dana kama ta dinu tudanu tudana ya ba da haɗin kai ya duka ya yarda liyadi daulatin na batsiya ga wannan ƙasa ɗin ta manoma min atraf min bayni atrafiya ko min man bi atrafiya duk wanda yake cikin sasanninta ya yarda da shugabancinsu ya ba da haɗin kai ma'ana ba a samu wanda ya musu jayayya ba walam yastati ahadun ba a samu wani mutum wanda ya sami iko an yi nawi a ha ya ce zai fada da su ba ko ya kawo masu cikas shi ne munawa a shi ne tsokana ko neman hada za mu ganin shi malam yana yawan hada wannan kalma can cikin abin nan in ya zo wurin gazawat za ga wannan kalman ta zo insha Allah hatta ja'ar rumanu har sai da rumawa suka zo wa qadaw alaiha suka kare akan wannan daula din wannan kasai suka zo suka yaki da ita suka cita da yaki suka kawo karshen ta Ruma sune larabawa waɗanda suke bin addinin Annabi Isa su kuma suna karkashin turawa waɗanda waɗanda suke turai a wancan lokacin zo ake ce ma ar-ruman ba wai turawan ne kai tsaye ba amma balarabe ne da zuciyar bature وقد جنحت طائفة wasu jama'a من المحققين daga cikin malamai waɗanda suke wato bincike in sun yi bincike kuma su yi tahqiqi su ware abin da ke daidai su ware abin da ba daidai ba min alil ilmi daga cikin mabuta ilimi bil ansab game da asali kasa akwai malamai waɗanda Allah ya ba su sanin sun yi zurfi wurin yawan karatu sun san asalin kowace kabila akwai su ba su san ba su yi rayuwa nan ba amma suna can kasashen larabawa in ka gaya musu kai dan wace kabila ne ba haushi sai su gaya ma asalinka kai baka ma sani wanda an rubuta duk sun karanta sun gani zai baka tarihin ko ma ina za ka wadi cikin Najeriya ko Nijar ban ko bangaren Hausa ko ba Hausa ba zai iya baka zai baka labarin maraɗin nan da kake zai gaya maka da ina take bai taba zuwa bai biya san ina take ba amma dai cikin karatu yayi ya gani to akwai waɗannan waɗanda ake ce ma malamai masana game da al-ansab nasaba mun san nasaban galibi waɗanda suka karanta tarihin su to waɗannan masana game da nasaba daga cikinsu akwai waɗanda suka tafi ila anna muluka cewa lalle sarakunan ali ghassana iyalin ghassan wa kadal ansaru haka ma ansarawa min al-aus wal khazraj daga kabilan ausawa da khazrajawa inna ma kanu min ali nabit ibn isma'il ai su waɗannan ali ghassana din sun zamanto daga iyalin nabit dan isma'il muna ganewa sai to daga iyalin nabit nan isma'ila ne waɗanda mun yi karatun su can baya wa baqayahum fi tilka diyar kuma su ne ragowarsu a cikin waɗannan garuruwan inda suke wa ilaihi malal imam al-bukhari zuwa gare shi ne malam imam al-bukhari ya karkata rahimahullah Allah ya kara masa rama bi sahihi a cikin littafin bi sahihi sahih bukhari ba littattafai hadisai ne malam ya tattara a cikin sahih bukhari waɗanda bai rubuta komai a cikin su ba sai hadisan da yake gani sun inganta kuma sun cika ka'idodi na inganci muna ganewa ko to duk wanda kaga yana suka sahih bukhari ba bukhari yake so ya suka ba hadisan da ke ciki ne kuma ga shi bukhari me yi kamar mutum ne rubuta qur'ani yace ni na rubuta shi sai ka soki qur'ani saboda ya rubuta Wadaka shi ma hadisan nan da cikin bakuna suke har da cika zuciya mutane na faɗin kuma gabanin shi an rubuta kuma da yadda ake rubuta kowane hadisi malami kawai sai ya rubuta shi yace to bare yana zanna wurin malamin shi ne yace da dai cikin ku akwai wani wanda zai kokari ya rubuta hadisai ingantattu da abin yayi saboda ana ta rubuta rubuta littattafai amma ba ba tantancewa kowane rubutawa ke da mai inganci da mai rauni shi ne imamul bukari cikin makaranta ne haka kawai ana koya musu karatu sai abin ya fada mai garai kawai sai ce sai ya rubuta shi ne farkon malamin da ya fara rubuta littafin hadisi ya ce baya rubuta hadisi a cikin sayar bukari yana da littattafai da yawa waɗanda cikinsu akwai ingantattu akwai ne ga littafin shi al'adabul mufrad cikin shi akwai hadisai masu rauni da yawa الأدب المفرد ألبانيا كسا شكدا ضعيف الأدب المفرد صحيح الأدب المفرد للتايم بخاري hadisai masu tarin yawa din rauni gare su yana cikin khalqu af'alil ibadi nan ma akwai mi akwai hadisai masu rauni cikin at-tarikhul kabir da at-tarikhul saghir da at-tarikhul awsat da akwai littafan shi da yawa amma wannan yace zai tsaya rubuta hadisan da kadai suka inganta cikin ko me laifin shi kuma ko ba shi ya fara rubuta ba gabanin shi ayin littattafai ɗaruruwa littattafai an fara rubuta su ne tun karnin tabi'ai shi ya zo karnin tabi'u tabi'i ne tabi'u tabi'u tabi'i ne mai to karnin su ya zo kaga ima tsakanin bukhari da imam malik wajen shekara nawa ne tsakaninsu sai da imamu malik ya rasu da wajen shekara talatin da wani abu sannan ko ishirin da wani abu sannan aka haihu imamu bukari haihuwan ma ba halin maka ba rayuwar shi ba sannan haihuwar shi kusan shekara ishirin da shidda tsakaninsu ko da biyar ma to gabanin shi akwai ku saboda haka shi ya fara sanya ma littafin sunan sahihul bukari kawai kuma mutane ne suka same shi ba haka ne sunan shi ba amma saboda ingancin shi sai mutane suka zan kije masa sahih bukhari imam al-bukhari ya karkata a cikin littafin shi sahih bukhari faqad aqada baban lalle ya kulla wani babi unwanuhu unwanin wannan babi address din wannan baba matashiyar baban shine nisbatul yaman ila isma'il alayhi salam dangane mutanen Yaman zuwa ga annabi Ismail alaihissalam. Wastadalla alaihi kuma ya kafa dalili a kan shi bi ba'adil ahadis da waɗansu hadisai. Wa rajjah al-Hafiz ibn Hajar babban malami al-Hafiz ibn Hajar bi sharhi a cikin sharhin sa Allah ya masa rama shi kuma yarin jayar da anna qahtana cewa qahtana min ali nabit su kuma suna daga cikin iyalin nabit ibni isma'il da annabi isma'il shi kuma ibnu hajar tun da aka yi sahih bukhari shekara wajen 600 tsakaninsu tsakanin bukhari daga rasuwar bukhari zuwa zamanin su ibn hajar wani shekara 700 ba a samu wanda ya ma bukhari sharhi mai kyau ba sai da yazo an yi ta yin sharhi amma babu mai kyau kamar nashi kuma babu wanda shi kenan kowa ma ya koya ya aje kowane sharhi sai shi ake karanta to abin da kake bukata game da hadisan bukhari duka ya ma bayanin su dalla dalla fatuhul bari ko da sharhi sahih bukhari to hadis da yadda kake bukata dai yayi ya tattauna komai da komai karatu dai ne da ba ai littafi ne mai yawa ya littafi 20 da wani abu ya za a karanta shi kuma kowane ana yi shekara biyar ana karatun shi ba kare in ma ana yi ne kullum kuma da yawa ta shekara biyar ba kare guda ɗaya ba ta gani ƙarancin karatu ya ma mutane yawa saboda kuma a yi ma mutane karatu yanzu ba shi yake ba sai sa hitintunoyin suka zo sai su tashan mutane baka mutane karatu wazi ba shine karatu ba wazi tunatarwa ne amma dauke littafi a koya maka kuma ya zamanto kana da kokari da kwazo da himman in an karanta ma kai baka je kai nazari baka je ka aje ba wace ai tunda malam ya iya ni ba sai na iya don wata guguwa ta zo ta kada da kai matsalar kenan ma inda ake karatun ma mutane ba su kokari da ana kokari ana nazari da da wata hitina ba ta zo ba in ta zo ma sai ga an tare ta bakana mutum sai shekara goma da shi ake karatu ma wata hitina karama sai ga shi kenan ta addini ta sa yace kai ba ma ya kara zuwa ashe ma makarantar ƙarya ce ake gaya musu duk shekarun da kai baka da kariya baka isa da kaga wata bagara baka cika wannan ƙarya ce kawai har yanzu baka ga inda gaskiya take ba neman ta kake kuma yana cikin wannan magagin wani yazo yace mai kuma gaga sai ya can wajen kuma ya kamata zuwan ka makaranta ya zamanto kariya garkuwa gare ka daga fada da wata fitina Allah ya kara kare mu wa amma qaidaru ibn isma'ila amma qaidaru dan isma'ila alaihi salam falam yazal abna'uhu ya'yan shi basu gushe ba bi makka da suna nan a garin makka yatanasaluna hunaka suna taifuwa a can bayan za ake magana ba da can wancan lokacin ake magana mana su tun lokacin da aka haife su su basu bar garin ba suna nan abinda malam yake so ya gaya mun kenan hatta kana minhu adnan asira aka samu adnanu daga cikin su waladuhu ma'ad da kuma dan shi ma'ad ba ma'adu ba ma'addu dalu shadda gare ta wa minhu daga ma'ad ne hafizati al-arab al-adnaniyya larabawa yan adnanu suka kiyaye an sabaha suka rike asalin su larabawan da ake danganta zuwa ga adnan muna ganewa ku to daga wannan ne suka rike daga ma'ad wanda yake dan adnan ne wa adnanu malan yace to kuma shi adnan huwal jaddul hadi wal 20 shine kaka na 21 fi silsilatin nasabin nabawi a cikin salsala ta dangane ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mana kamar yadda zamu zo mu gani za mu gani shi ne mutum na nawa har zuwa gare shi wannan malamai ba su yi sabani ba cewa dangane ne shi ne kaka na 21 ga manzala sallallahu alaihi wasallama amma bayan shi sai aka yi sabani amma duk sabanin da aka yi kamar yadda za mu gani nan gaba malam ibn abdulbar ya tabbatar da wannan masalsalar daga adnan har zuwa annabi isma'ila har zuwa annabi ibrahim ta tabbata ta manzan Allah ce sallallahu alaihi wasallam amma akwai sabanin malamai wa qad warada kuma lalle labari yazo annahu sallallahu alaihi wasallam lalle annabi tsira da aminci Allah su kare tabbata gare shi kana idan tasaba ya kasance idan ya faɗi asalin shi mazala ce ni dan wane ne dan wane ne dan wane ne dan wane ne kasar laraba suna da wannan tarihi lokacin da muka tai sudan da an tambaye ka musunanka musunan babanka musunan kakanka to nan su kenan daga kowa ya tsayi musunan kakan babanka musunan baban kakanka ana ka faɗi mutum biyar daga bayanka ka faɗi mutum biyar cikin baba kaka baban kaka baban kakan kaka haka daga kowa ya shuru mai larawa masu wasa da wannan abu dubba larabe in dubba larabe ko yaro ne ɗan ƙarami saboda shi yake ga mahaifin shi faɗi suke yara na ji ko ɗan ƙaramin yaro inda yana da baki in ka tambaye shi kai ɗan wane ne kawai sai ta zuro maka dan wane dan wane dan wane dan wane dan wane to sai kace da Allah ba sai yayi shi yake baban shi yana faɗi mu kuma kaga ba mu da wannan ba ruwan mu dole lokacin da na dawo da ganin gida na samu kawanan mahaifinmu na tambayi da duk ta gaya mana na rubuta sai na rike akwai inda za a ce dole sai ka kawo mutane guda hudu bayan ka sai ka jera su sai ka ga al-ismul khumasi yake ce suna biyar da naka da na kakan kakan ka ka kawo kuma kawo sai a tsaye da abin saboda sunan su wani lahani ne haba mutanen da suka asalin zuwan kai baka san su ba saboda Allah kana rayuwa kake kuma mu dauki wannan abin wani abu ba ma'ana dai kenan mu na sabab mai yankaka ce kuma kyautata wa mai yankaka ce ma'ana ba mu makakannin kakannin kakannin mu addu'a ta rahama da gafara ba ruwanmu da su uwayenmu dai kawai da suka yi musu muka sai wannan lahani ne cikar kyautatawa ga mahaifinka ka yi baban mahaifinka kakanka kakan mahaifinka shi ma kamar mi kai ta makakanninka addu'a har zuwa wa har zuwa annabi adam shi ne cikakken da dawa masu kullum a dawa ka sai dai babanka Allah shi kan shi kenan me ma kokarin hoke nan wala kokarin ma koyi bai to annabi sallallahu alaihi wasallam kasance idan tasaba idan ya faɗi danganan shi ce shi dan wane ne dan wane ne fa balaga adnan sai ya kai ga adnan yumsiku sai manzo Allah ya tsaya ya rike bakin shi wa ya kule ce kadaban nasabuna Allah ce masu faɗin asali sun yi ƙarya ma'ana daga nan to nan ne gaskiya amma abin da ke baya ba gaskiya ba ne falayar ta jawozu maza Allah bai ƙetarewa muna ganewa ku? wa zaba jam'un min al'ulamai wasu jama'a daga cikin malamai kuma sun tayi ila jawazi raf'in nasabi ya zuwa ɗaga halaccin ɗaga nasaba ta annabi sallallahu alaihi wasallam fauka adnan saman adnan mana ka tsaya nan a ƙara mudaifina lil hadisi al mushari ilayhi suna masu raunanar da hadisin da aka yi nuni zuwa gare shi cewa kada ban da sabuna din suka ce hadisi ne mai rauni da ainihin malam ya lamba ta uku ya ce unzur tarikh at-tabari kadi bal tarikh at-tabari tarihi ne na na almuluk wal'umman. Al'ummomin duniya suna cikin wannan littafin bayaninsu da sarakunan duniya. Muna gane ku, amma galibin sarakuna ne na larabawa da turawa da jajjaye da sauransu su ne, munan ba labarinmu. Littafi ne yana da shekara dubu ɗaya da aka rubuta shi, da shekara ɗari ɗaya da shekara goma sha wani abu da rubuta littafin mai shi shi ne mai tafsirin da ake ce ma tafsiru ibn sharif shi ne mai shi bayan ya rubuta tafsiri kuma ya rubuta shi haka tafsirin shi ma guda goma sha biyar ne da yanzu ya zama goma tafsirin wannan tafsirin in ka karanta shi insha Allah to ka yi tafsirin Allah ya ya ishe ka yaushe za ka karanta aya ɗaya sai a yi wajen takarda goma ana fassara aya ɗaya ya zuwa cin ce bari mu dawo ga ma'ana aya wannan aya ba ta da ba ta da abin nan da yawa kenan aya ta zama tana da hukunci kuma ai shikenan da sai abin da Allah yi hmm in tana dauke da hukunci to kuma ga ta da tsawo to shikenan wa wannan ka karanta shi ka iya tafsirin Qur'ani in aka koya maka shi to yazo kuma ya wannan tarihin tarihin shi ma wajen guda 20 ne fa tarihin duniya ne gaba ɗayan ta ce to cikin shi bala yace aje adiba to wake da shi yanzu littattafai sun yi sauki ka sanan cikin waya sai ka sauki da me gaka ta dala 100 sai ka sauki shi gaba daya kuma ka ci gaba da unwani da me gaka bai wuce a jama dala 10 ko dala 20 ka sauki shi da waya ma a jama dala 20 ji yawan shi ka je ka je malamai su koya maka wani saukin ai ya zama mi ya zama tsanani a saukin da ya hana mu karatu ai kaga yanzu kace kana neman littafi nan garin sai kaga ya gagara sai an tai kano kanan ma sai ya gagara kanan ma an bar karatu da an koma ga salula ko jalawul afham da muka so shi gaba dai babu shi maradi da mawa ke magana kano da aka tai kaso kurmi babu suka ce kai su sun bar kawo littafi saboda ba a sai sai da aka fara magana a fai masar a sau kasan masar kasan kasan littafi ce duk duniya ba inda ya kai su littafi ka iya zuwa ka samu inda ake sai da littafi ya kai girman kasuwan maradi kawai littattafai ne ciki gaba da baya ba komai ciki sai littattafai duk littafin duniyar da ka sani akwai yau in ya bace to in ka je masar sai kuma da arha wannan ibnu jarir din lokacin da muka sai shi yana wajen jikka 200 nan garin in san in za za a sawo mashi to me littafi zai je Kano ya sawo mashi wajen jikka 200 amma misar jikka 25 muka same shi eh to kasuwa ce ga ta nan ga sunan masu sai da shi sun hidari ba dole ya arhaba kuma za ka samu mai sai da littafi shi ke buga abin ya kamar yanzu nan nan ne wurin sai da littafi to akwai ta ya kowa can baya in shi ke akwai na buga littafi in ya buga ya buga sai ya zo ya iya jera su na sabi ne ga tsirar ba ta ya ke wani wuri so shi ke buga abin shi kuma ka san su wuta wurin su arhagari dan ka kawo injin buga littafi wuta ba wuta da za ka sha mai tsada sai ka kayi aikin da innan ne sai ka sha wata jika 200 ko 300 can bai wata jika 25 ko 30 ka yi unwani da wannan kuma ga AC wurin sai da littafi in ka shigo ɗakin sai da littafi sanyi sai ka saba bacci ko ina sanyi ne saboda arhar wuta kowane mai littafi ya sa AC kasa ya tashi daga aiki abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada kuskure kuma Allah ka yayi mana Allah ka sa mu gyara Allah ka ba mu lafiya da abinda lafiya za ta ci da ka ƙara mana imani ka ƙara mana san annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ka sa mu kare da duniya lahiya Allah ka sa karatun da muke shiga cikin zukatanmu ka sa ya amfane mu duniyar mu da lahiran mu ya Allah Allah ka ba kasashen mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali ka kawo mana karshen duk wata wahala ya Allah Allah ka haɗa kan musulmi ya Allah ka raba musulmi da wajewa Allah Allah ka raba musulmi da rabuwar kai ya Allah ka samu so junan mu rungumi junan mu ya Allah Allah ka ji kan magabatan mu gaba da ya Allah Allah ka masu gafara Allah ka sa su huta marasa lafiya Allah ka ba su lafiya matasan mu Allah ka shirya mana su Allah ka raba su da lalacewa ya Allah ka raba su da shaye-shaye da sace-sace da bugayen halaye Allah ka haɗa su da halaye na ƙwarai ya Allah ka ba su ilimin da zai kawo mu addinin mu da kasan mu da al'umman mu ci gaba Allah ka amsa mana ya Allah Allah ka amsa mana ya Allah Allah ka ji roƙon mu ya Allah Allah ka ƙara mu shugabannin mu imani da tausayi ya Allah Allah ka raba su da tunanin duk wata kunci da za su sa talakawan su a ciki ya Allah duk wani abu da za su yi dan talaka su shiga kunci ya Allah ka raba su da shi ya Allah duk abin da za su yi dan talaka su shiga cikin walwala da jin daɗi Allah ka sa su yi shi ya Allah Allah jami'an tsaron mu da suke Allah ka kare mana rayuwarsu daga halara 'yan bindiga da 'yan ta'adda ya Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad ma sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين